a tabbatatta wanda suka tsaya akan gaskiya kama Abdullahi bin Salamin da ire-iren su da sauransu daga cikin ɗabi'un su yasaluna ayatin lahi ana allai suna karanta ainihin littafin Allah shine alkurani mai girma a cikin duhun dare ma'ana a cikin awoyin dare lokaci lokaci ko farko ko tsakiya ko ƙarshe wahum yajiduna sannan suna cikin sallah za su sallah su kiyamul laili su tare da alkurani mai girma wataran su khatma wataran su karanta wani bangare kamar da alqur'ani ya umarci maulana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya annabi qum layla illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila ko aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila inna sanja alayka qawlan saqila to daga nan Allah subhanahu wataala ya kawo ainihin wasu daga cikin sahabban annabi suna tashi su irin wannan kiyamul layli da alqur'ani mai girma to daga cikin irin su akwai abdullahi bin salamin kuma shi bai hude ne sannan akwai wasu daga cin jama'a irin shi irin shi dukkan su Yahudawa ne to Allah ya ware su da ambato wancan zilla da maskana da kaskanci da talauci da Allah biye su da shi to kuma duk inda suke sai sun yi kama kame sai sun kama kafa da dauloli sai sun kama kafa da mutane sannan su iya rayuwa su a karan kansu da kansu ba za su iya rayuwa ba sai da haka to waɗannan waɗanda suka tsaya ma Allah suka tsaya ma Maulana Muhammadu Rasulullahi to su banda su daga cin wancan abubuwa da Allah ta lajirta waɗancan su mumine ne mutanen kirki ne sannan kuntun khairin mutum wurin jalle nashi da Allah ta'ala ya faɗa ɗin nan to har da irin waɗannan mutanen har ma Allah ta'ala yake cewa ainihin da za a ce wasu daga cikin ahlul kitabi su yi imani da kana khairin lahu ma'ana da sun kasance su ma khairu ummatin kamar da sahabban maulana Muhammad rasulullahi suka zama to Abdullahi bin Salami da ire-iren su su ummatun qa'imatun ne wato shi kadai al'umma ce wacce ta tsaya can akan gaskiya da haka gashi Allah ta'ala yana yaban shi kamar yadda je muke magana an ba da reference da abubuwan da Abdullahi bin Salam yayi alqur'ani a wurare da yawa wannan ma ne daga cikin irin dabi'unsa da halayensa da ire-iren su ga baki da na'am Allah ke cewa يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات نعم وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Allah ta yake cewa daga cikin ɗabi'un waɗannan zugan mutane su Abdullahi bin Salamin Yahudawa ne a zamanin Maulana Rasulullahi waɗanda ba fajirai ba ba fasikai ba ba munafikai ba daga cikin ɗabi'un su yuminuna billahi suna imani da Allah madaukakin sarki da kuma Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ulumul akhir kuma su imani da ran tashi alƙiyama cewa tabbas za a tashi ba kamar yadda waɗancan suke izgiri da cewa wai ai za mu tuna wa kunna turaban wa izama inna lamabusuna to su ba sa fanin irin wannan wai amuruna bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar sanan suna umarni kullun da kyakkyawan aiki kamar sadaka kamar zakka kamar sada zumunci da kaunar juna sanan suna hani da mummuna aiki kamar gaba kamar gulmace gulmace da hada wuri da sauransu ainihin wannan da yana da cikin ɗabi'u irin na sahabban annabi Muhammadu to su ma sun kasance suna daga cikin masu yin aikata irin wannan aiki sannan wai saru wani fil khairati suna riga rige wurin aikata alkhairi duk lokacin da aka ce Allah ta ya ce ai kaza to zaka same suna daga cikin na gaba gaba wurin aikatawa wannan na daga cikin ɗabi'un Maulana Muhammad Rasulullah har wayo yake min as-salihin Allah ta ya ce to a gaya mu duniya sha Abdullahi bin Salami da ire-iren su suna daga cikin mutanen aini na gargade daga cikin bayan Allah Allah ka samu a cikin su na'am ما يفعلوا من خير فلن يكفروه نعم.
والله عليم بالمتقين Na'am, wa ma yaf'alu min khairin falam yakfuruhu wallahu alim bil muttaqin. Allah ta'ala yake cewa waɗannan ainin abu waɗannan sahabban na Maulana Muhammad Rasulullahi da irin sa Abdullah bin Salam ma'ana dole Allah ya ambace su musu irin wannan janjana. Kasanto suna cikin zugan mutane tsaurara marasa kirki. To Allah ta'ala yake cewa ma yaf'alu min khairin duk abin da suka aikata na alkhairi daga cikin abin da suka aikata na kirki Allah ya ce falan yukfaruhu ainihin ba za su butulce mu na alkhairi ba Allah ba zai musu butulce juya baya daga barin sa ba ma'ana za a ba su ladan shi cikakke kamar da ake ba masaurin sahabban Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai za a saka musu da shi wallahu alim bil muttaqin waɗannan mutane muttakai ne masu tsoron Allah ne da haka Allah ta'ala ya san da su da haka ma yake ambaton su na'am إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Na'am, Allah subhanahu wata'ala ya kira Abdullahi bin Salamin da ire-iren su da irin waɗannan dabi'u kyawawa da kuma ainihin abubuwa na alkhairi da musabaka cikin alkhairi da aikin kirki da sauransu. Kamar da Alƙur'ani ya sha umarni zuwa ga wannan sabiqu ila maghfirati min rabbikum da kuma irin maganganu irin wannan. To daga lokacin da aka ce ai wannan musabaka to zaka same su kullum suna ainihin gaba-gaba wurin ainihin rigarige dan ganin sun ci na ɗaya a cikin irin waɗannan ayyuka. da kuma wasaruna fil khairati idan aka ce musara'a ne ai sauri ai sauri ruwan aikata aikin alkhairi zaka samu su ma nan suna gaba gaba to Allah ta'ala ya ba su sakamako mai kyau kuma ya ce ba za a budilce musu da komai na aikin su ba to akwai kuma akasin haka akwai mutanen banza waɗanda ba su imani da Maulana Rasulullahi ba daga cin irin su din da kuma wanda ma ba irin su ba to shi ne Allah subhanahu wataala su ma sai ambaci irin mummunan makomansu da Allah ta'ala zai ba su ran alkiyama Allah ta'ala ke cewa innal ladina kafaru lan tughni anhu amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaka ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce to kaga wadanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma Maulana Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dan takaman suna da ɗayan biyu ko uku nan daya mafi yawancin lokaci da aka kira mutum ya bi Allah zaka samu cewa in kaga yayi butulci ya kibi to za ka samu mafi yawanci ɗayan uku ke sa ya kibi farko ƙila yana da kuɗi ne ko kuma yana da ‘ya'ya da zuga ko kuma ainihin yana da wasu abubuwa na isa na mulki to waɗannan abubuwa guda uku su suke sa yawanci masu ɗagawa da girman kai da alfahari ba sa jin kiran Allah ganin sun wadatu da komai dama kwaɗayin su samu rahmar Allah rahmar nan ta baya zuwa ga jin daɗi shi zai sa ɗan adam ya kwaɗaci zo yi ainihin bayan Allah dan ya samu wannan rahama to su suna ganin kaman kuɗin su ya isa rahama saka sa haka su ma ƴaƴa suna ganin in ma da kowa ne wai suna da ƴaƴa ƴaƴan su za su tare musu in ɗauri ne suna ganin su fi ƙarfin ɗauri kila suna da mulki in kuma wata alfarma ce suna ganin su fi ƙarfin neman alfarma kila suna da kuɗi to Allah subhanahu wataala yake cewa to irin masu irin waɗannan ɗabi'u wanda ɗabi'un da wannan abin da suke shi shi ke sa suke butulce ma Allah to Allah ta ce ran tashi alkiyama za a zo ranar da kuɗin da dukiyar da duk mulkin ba zai amfani da komai ba in ji Allah maɗaukakin sarki da sauran wasu abubuwa ainihin za su yi amfani ran tashi alkiyama amma na kirki amma waɗannan abubuwa da Allah ta lawara da ambato in ai aikin kirki da su to shi kenan fa na'ima ya'yaye kenan da menene da dukiya dama Allah ta'ala ya gaya mana ina min auladukum amwalukum fitna ko daga cikin dukiyoyinmu da yaya mu akwai fitina da haka idan baka sarfa sun zama na Allah ba sai zama ku fitina ran tashi alkiyama idan kuma ka sarfa suka bi Allah suka zama na Allah sai ya zauna lafiya da haka Allah ta'ala ke shelanta mana waɗannan ba za su amfani masu alfahari da jin kai da alfahari da su da koymaran alkiyama lallazina kafaru kaga waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki da Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan suna da dukiya to lan tugune anhum amwaluhum ko dan suna da kuɗi lan tugune anhum auladuhum ma'ana dukiyarsu da ƴaƴansu ba za su wadatar da su da komai barin alkiyama ma'ana wurin tunkuɗe azaba ba wani wanda kuɗin shi zai hana ya masa azaba ba wani wanda ɗansa zai hana ya masa azaba ran tashi alkiyama wa ulaka sabun narhum fiha khalidun masu waɗannan hali da waɗannan ɗabi'a tabbas ɗan wuta ne kuma za su dawwama a cikin wutar tashi alkiyama Allah ka tsare mu
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Na'am, Allah subhanahu wata'ala sai ƙara buga mana misali dangane da ɗabi'un mutanen da dukiyarsu da wasu abubuwa da suke takama da shi yake shagaltar da su daga barin bin Allah madaukakin sarki dan mutum ya ji karshen lamarin dan kar wannan abin ya sabbaba mashi wannan bala'i Allah ta'ala ke cewa masalal ladina yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya kamasalrihim fiha sirru Allah ta'ala ya cewa misalin waɗanda mayun fiƙuna ba sa ciyar da komai da daga dukiyoyinsu ba sa ainihin aiki alkhairi da dukiyoyinsu a cikin wannan rayuwa ta duniya saboda girman kai da alfahari da rashin tsoron Allah madaukakin sarki kamar sallar rehun fihi sarro kamar ainihin iska ce a cikin iskar nan akwai wani hurarren wuta mai zafi ko kuma hurarren sanyi mai ƙarfi wanda yake busar da komai idan ya cika da shi asaba harsa qaumin wannan iska horarra da zafi ko ainihin horarra da sanyi ta zo ta bi ta kan gonakin mutane na gari gabaki daya gonakin nan nan gabaki daya duk abin da suka dauka ko ciki ko farkon ainihin shuka ko abin da kama da haka ai ka tabbatar za su samu damuwa haka ne ko ba haka ba idan abin da Bahaushe ke cewa jaura ta wuce idan jaura ta wuce akan gona wannan za ta amfana ka gani sanyi ya zama wuta kenan haka idan kuma wutan ne ita ma ta wuce ainihin shuka zai amfana kaga an samu damuwa kenan to Allah subhanahu wataala sai kwatanta ainihin irin waɗannan gonaki to kuma irin ai irin waɗannan mutane kwatankwacin aikin su abin da ke faruwa kenan wannan iska mai zafi ko wani iska mai sanyi sanyi ba na ni'ima ba sanyi na azaba sanyi busasshe sanyi kamamme wanda yake wucewa kaman jaura ya wuce ta gonan wannan mutane wa zalamu anfusahum kama an tambayi Allah Allah eh me yasa za a turo musu iska zazzafa ta kone musu gona ko ainihin iska mai sanyi ta sandara musu da abinci ai za su waye gari cikin yunwa da kunci da fari kenan Allah ta ce haka ne su ne suka zalunci kawunan su menene zaluncin kai shine sun kibin Allah sun kibin Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka haka Allah ta'ala ya kone musu shuka za su shiga cikin tashin hankali za su shiga cikin fari balakatu wannan iskar sai ta halkar da wannan gonan gabaki daya mana ta kone amfanin gonan ba wani wanda zai amfana amma zalahum wallahu walakin kanu anfusuhum yazlumun Allah ta'ala ke cewa bai zalunce su da komai ba su suka zalunci kawunan su suka jibin annabi Muhammadu suka jibin Allah madaukakin sarki da haka Allah ta'ala ya jarce su da wannan bala'i wannan aya tana nuna mana cewa har kullun har yau har gobe idan dan adam bai taka tsantsan ya bi Allah sun zauna lafiya da Allah ba to Allah yana shirye da ya turo masa bala'i a duk abin da yake takama da shi me waɗannan suke takama da shi kuɗi suka tara sai suka zama baƙaƙen marauta garababbun zumbulayi ga kuɗi kiri-kiri talakawa na kwana da yunwa suna cin kunci amma ba sa ba su komai ba sa musu wani abu na ɗauki Allah subhanahu wataala da ya tashi sai ya banko ma'ainin bayan sun yi shuka kuma dama kudin suna takama da noma ne su a wancan yankin noman dabino suke takama da shi sai da Allah ta'ala ya bari sun noma dabino sun tara karfi gaba daya dabino yayi fa ana shirin kawai a cire Allah ta'ala ya banko wuta da iska kawai cinye gaba ke da to har yanzu mu ba dabino muke nomawa ba mu masara muke nomawa kuma mu kila ba mamaki ba masara ne kaɗai sos ɗin kuɗin mu ba ba mamaki wani kasuwa ne wani gonan ne wani kaza wani kaza wani kaza da sauransu kowane irin hanya ne hanya samun kuɗinka idan har kuɗin zai sa ka ji kai kai alfahari ka kuma ki taimaka mu kowa to Allah subhanahu wataala yana daidai da yabon ko bala'i ya rushe wannan abu ko bala'in iska ko bala'in wuta ko ko kaza kaza shi kuma Allah idan a wannan zamani na namu ko asara ko kaza ko M49 ko hadari ko gobara ko didde gashi nan komai zai aiko mu dukiya dukiya ta kone gabaki daya idan wannan ya kasance Allah ta'ala ya ce a gaya ma wanda haka tabar da shi bai za Allah bai zalunce shi ba shi zalunce kan shi me dalili ya ki tausaya mu kowa to da haka na daga cikin kenan abin da zai haɓaka dukiya har yau har gobe shine taimaka mu bayan Allah Mulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ya lasafta cewa da taimakon bayan Allah na daga cikin ginshiki mafi girma daga cikin ibadun da Allah ta'ala yake su har ma nabi yana jinjina wa khairan nas man yanfa'un nas ko mafi alkhairin mutane shine mai amfanar da mutane ta kowane fuska sannan ka lura da kyau idan dan adam ya ma Allah laifi ya aikata wani aiki mummuna wanda wannan aikin ya baya zuwa ga ce zai kafara sai ka ji Allah subhanahu wataala ta bangaren yin kafara in dai ba abin yayi mubasharatan dagawan nafsu ce ta jaza masa wannan abin ba kaman kisan kai wannan dagawan nafsu ne sai a ce to a kona nafsun da azumi sai ka ji an ce to a masa azumi ainihin shaharaini wata tabi'aini ai azumi shi wata biyu a jejjere saboda dagawan nafsu ne ta ja ya aikata wannan aiki sai a ce to a kona ta da azumi dan tele da bi ta koma ta yi Allah amma idan kuma ba ainihin abin da zai bai da lafiya bai da kan sai a ce to shi kenan ya ciyar kaga fa Allah aka malafi amma sai ya ce kuma a ciyar da su Allah aka malifi amma sai Allah yake cewa a ciyar da su to haka haka abin yake tafiya a yan uwa so daga yana da kyau mu lura da irin waɗannan abubuwa ciyarwa na daga cikin abubuwa masu girman alƙadari da cetar rai da ciyarwa zaka ga duk amfanin dan adam abin da yasa aka ce dan adam ya kona kansa da azumi saboda idan bai kona nafsi ya masa ladabi ba to ta dinga kashe mutanen kenan ta kuma dinga rashin amfanarwa kenan amma dama ai me ke sa yake zama marowacin ai nafsu ce ta dagawa ko ba haka bane ta koyi rowa take ganin in ta baya shi dan ya bashi tsoro da talauci mutum zai talauci to idan ya mata ladabi da yunwa ta yi lakwas ta koma ƙasa to za ta yi alkhairi za ta yi kyauta za ta yi saraka shi sa aka fara da azumi idan kuma bai da lafiyan azumi aka ce to ya bayar dole yawancin abubuwan da Allah ta'ala zaka ga ana cewa ai kafara shi zaka ga wani ake amfanarwa ba Allah ne mu ba sharkan kai tsaye ba in ma ka ce azumi Allah ake ma sai ce maka ai benefit din azumin kan mutane ke koma ba kan Allah wani sai in ka yazumi ranka tayi laushi ai al'umma zaka amfana kenan mutum ya fahimci waɗannan ainihin kudodi zai gane cewa ba abu mafi alkhairi bayan mutum ya tsire tauhidi ya kaɗe ta Allah kama amfanin al'umma al'umma maulana muhammad rasulullahi so daga duk damar da kake da shi wanda zaka taimaki al'umma ka taimaka da shi wani shine zaman lafiya idan kuma na ce al'umma ba na nufin yayanka ko matanka ba haka bane waɗana dama dole ka ne kai ma kana da bukata da su shi sa kakkin abin da kake a al'umma wanda ba dangin iya ba na baba na dangin iya da babu kuma dama wannan zumuncin ka ne su ma suna da haƙƙi na wajibci ka taimaka musu to bayan ka taimaka ma iyalanka na dolan dole ka taimaka ma iyaye duk suna ciki na dolan dolan dole ka taimaka ma dangi na dole sannan sai ka taimaka ma sauran al'umma domin me dan ka tabbatar irin wannan umarni na Allah madaukakin sarki to daga nan sai ka ga arziki na haɓaka dukiya na haɓaka har illa masha Allah Allah ka samu sama ka albarkacin Maulana Rasulullahi na'am ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضاعة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن ta'qilun Na'am an ce wannan aya ta sauka ne domin jan kunni da jan hankali ga wasu daga cikin sahabban Maulana Rasulullahi da suke kokarin da kan munafikan Madina da Yahuda a matsayin abokan sirri na kud da kud shine Allah ta'ala sai ya ja layi yace to kare kara ganin haka kar kuma haka ta kara kasancewa sai jan layi ya kasance ma ga dukkan mu'minin duniya Allah ta'ala ya ja masa layi zaka karka yadda ka riki wani wanda ba musulmi ba musamman ka san maki musulunci ne kuma ya zamto wai shine abokinka na kudda kurko ma bayan musulmi kana da musulmi dan uwanka mai tauhidi wanda ya yarda da Allah ɗaya ne ya yarda da Maulana Rasulullahi amma kuma ya kasance duk sirrinka kuma ya kasance sai aka san musulmi ne da sani Allah ta'ala ya ce kul karma aikata irin wannan aiki ba karamin hadari bane Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu bidanatan min dunikum ya ku mu'minai ina jan hankalinku ina gargadan ku kar wani ya ya riki abokin sirri na kud da kud abokin da ake cewa asirin ciki sai menene sai hanji shine bidanatan to karka yadda ka dauki abokin asirin ciki sai hanji abokin me ma ake cewa abokin kuka ake ga a bashi ba me ake yana da wani taki da ake mishi da Hausa irin dai kud da kud din nan me ake tumshi da wasu abokin sirri ko dai hakan ne dai kago to da iya kawai abokin sirrin yana da wani suna a Hausa akwai wanda da abu da ake ce mishi shi a ba abokin kuka bane shi asirin take sai hanjin kaman karin magana ne amma yana ba dai da ma'anan wannan maganar kaman yana da wani suna irin ko bacci karaba ko menene dai gashi nan da irin eh amini yau ko amini to akwai gaba da amini za ce wannan ba aboki na bane amini na ne to akwai gaba da aminantaka to makaddara aminantakan dai kawai to Allah ta'ala yake cewa ya ku mu'mini kar ku yadda ku rike abokan aminci min dulikum wanda ba ku ba mana karki kafiri abokin aminci ko karki ba yahudi abokin aminci ko karki kaza kaza abokin aminci ba ku ba Allah ta'ala yake cewa kada ku haka la ya'lamunakum ayna khabalan waddu ma anitum waɗannan da kuke ganin sannan waɗanda kuke ganin su me sunan su kafiran nan mushrikan nan da abin da kama da haka ba sa taba ainihin eh, ba ba ba sa taba bukatan wani abin kirke same ku kullum burinsu shine wani abu na taɗewa wani abu na kaskanci wani abu na ba daidai ba ya same ku wannan shine ɗabi'a sa duk inda suke da Allah madaukakin sarki waddu ma anitum kai su burinsu ma kullum a ce kuna cikin kunci kuna cikin bala'i kuna cikin tashi hankali idan ya san sirrinka ya san sirrin account ɗinka to ya san da zai je ya rarake ya rarake ya kone in ya san sirrin kasuwanka ya san da zai je ya karya in duk wani abu naka wanda ya sani to sai da zai je ya bata wannan lamarin ya gargaza wannan al'amarin gabaki da wani kuma umarni ne ga dukkan duniya gabaki da har ga dauloli daulolin musulunci kaga gargadi ne da jan kunne akan sarki America kawar kud da kud ko sarki Ingila kawar kud da kud kamar yadda gashi yana faruwa ma iya ganin wasu daulolin musulunci kamar misali Saudiya Allah kiyaye sai ga kuma wai babban kawata wai America kuma babban kawanta kuma Ingila a daulolin duniya to kaga wannan ba daidai bane ko kuma mu a siyasance misali tunda ana harkar siyasa ka iya samu mutum saboda wani musulmi ba dan siyasar sa bane amma wani kafiri kuma dan siyasar sa ne sai kaga amanin komai da komai yana iya bamu wancan kafirin ba kuma zai iya bamu wannan musulmin ba kaga wannan duk da yake siyasa wata abaci sai ga ta nan dama dai dama dai sai a hankali to amma wannan ya saba mu ka'ida saboda ko da siyasa ko ba ɗaya ba to kai taka tsantsan wurin shiga tsakanin wannan aya kar yadda ka dauki kafiri kafirin amana ba wani kafirin amana da yanzu dai 100 bisa 100 in kafirin dai munafunci ko ba haka bane kowa yana so ya samu daman da zai yake ka tunda yakin na yanzu ba irin na da bane ko yakin da gardagar ake gaba da gaba yakin yanzu ko alharbu khuda yakin yaudara ne yakin zagon kasa ne yakin kwace mu da fahiko da arziki ne ya gina nashi ya gina yan uwan shi mu kuma ya karya mu wannan irin yakin da ake kina yanzu to kuma duk wanda ya samu dama a cikin irin yakin da yake kenan kowa ya san wannan ba wani abu ne koyayye ba suraka Allah subhanahu wataala yace kar mu yadda ainihi mu irin wannan al'amura Allah ka tsare mu alfarman sunna rasulullahi wa duma anitum kullum burin su ku shiga cikin kunci da wahala qad bazatul baghaba min afwahihim wa ma tukhfa suduruhum akbar sun farga sun bayyana kiyayya ƙara a bakunan su cewa su makiyanku ne ba sa sun ku amma Allah abinda zai baka mamaki sai ce wallahi abin da ke boye a cikin zakatan su na kiyayya da gaba ya fi girma fiye da abin da suka bayyana la ilaha illallah dillan da kake gani in an bayyana ana son ka munafunci ne ƙarya ne in ko an bayyana ba a son ka to haka yake to amma ka kaddara abin da ke cikin zuciyar su na kiyayya ninki goma abin da suka bayyana a harasan su ne inji Allah madaukakin sarki kullun haka wannan kaida take ba za ta taɓa canzawa ba Allah ta'ala yake cewa qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun Allah ya ce ku kiyaye mun nuna muku ayoyi na gaskiya akan dabi'un waɗannan mutane in kuna da hankali ku kiyaye in ji Allah saboda kaga wanda zan bai kiyaye ba zai kenan wawa mara hankali Allah ka tsare mu mm na'am antum ulai tuhibbunahum wa la يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
Na'am, Allah subhanahu wataala ya ci gaba da yi mana bayanin ɗabi'unsu da halayensu da har wayo, bai mana ainihin ƙasa goyo ba don mu ƙara gane yadda suke don mu ƙara nisantar su kuma mu san yadda za mu yi mu'amala da su. Allah ta lakace ha antum haula tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ku dinnan abun mamaki, ku kullun kuna nuna kuna son su, amma su ba sa san ku har abada. inji Allah madaukakin sarki kaga tunda Allah ne yayi me yi su kuma ya faɗi wannan ta kana da kana da yanda zaka yi jayayya wow haka Allah ya faɗa mu dinnan ga munan kullum muna nuna kamar muna san su su kuma har abada ba sa san mu wala tu'minuna bil kitabi kulli sannan ainihin ku kaman ba ku yi imani da littafi gabaki ɗaya ba Allah ta'ala ya faɗi kaza ku ce ku ce a kaza kaza ne kar ku yi haka inji Allah madaukakin sarki wa idza laqukum qalu amanna idan suka sadu da ku a hanyar sassiya ai mu ɗaya muke wannan kuma ɗabi'un mu munafikai daga cikin su kenan ba ma kafaran garda garba idan suka dar ku za su ce ai suna ku ne muna tare kaza kaza da sauransu an jima ma za mu haɗa wuri kaza wa idza khalau addu alaikum al'anamil yani min al-ghayz idan kuma kuka rubuce shi haka
wallahi kai wallahi da na samu dama da na gice shi wanda ya samu dama da ya maka yankan baya su cizi yatsa me alaman cizon yatsa alaman takaici wai ban sami yanda nake so ba haka Allah ya kwatanta idan kuka ba da baya su cizi yatsa su karkada hannu sunan da ai lalle abin da an samu amma suna na za su kara target sai sun kawo da kai a doron kasa wannan kullun da biya su kenan Allah ka tsare mal farmasi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ku mutu bi gaizukum ga ya musu ya maulana muhammad rasulullahi to mutu bi gaizukum ku mutu da fushin ku ku mutu da bakin cikin ku musulunci sai kun ganshi musulmi ma sai kun gansu musulunci sai kun ga yana motsi musulmi ma sai kun ga suna motsi arziki sai kun gani a wurin musulmai ainihin tsiya kuma sai ta tabbata a tattare da ku kullum duk abin da za ku yi ku yi in dai musulmi ya rike Allah ya rike annabi Muhammadu to Allah ta'ala ya alƙawarin ba zai tabar da shi ba ila yawmul qiyamati inna Allah alim bi zati sudur Allah ta'ala masanin abin da ke cikin zukatan su ne wanda suka boye balan sanan ko wanda suka bayyana na'am تمسككم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط na'am daga cikin dabi'unsu da halayensu da munana Allah yana ƙara gaya mana in tamsaskum hasanatun tasuhum idan har wani abu na kirki ta same ku ku mu'minai ko sahabban annabi Muhammadu ko duk musulmin duniya tasuhum sai kaga duk duniya ba wanda suke cikin damuwa da bakin ciki kamar su idan a zamanin annabi alayhi salatu wassalamu ne shine idan aka je yaki aka yi nasara to ranan za su kwana cikin bakin ciki dan manzo Allah ya je lafiya ya dawo lafiya to ranan a Madina za su kwana cikin bakin ciki idan aka ce musulmai sun samu ganima za su kwana bakin ciki idan kuma a wannan zamanin namu ne shi ma haka da aka ce musulmi yayi nasara ko da a wannan jagwalalliyar kazantacciyar siyasar ne na gwamnatin da ake mamar shi wannan kazantacciyar demokuraɗiyyar to idan musulmi ya nasara za su kwana ce bakin ciki har da lalacewanta haka na ko ba haka bane idan musulmi ya samu wani abin alkhairi a zahiri ko da ko abin tsiya ne a baɗi ko ba haka bane to za su kwana saboda su duniyar kawai suka sani su su ma san kila ba mamaki shari ne ga musulmin ba gwamnatin kila shari ne kujeran kila shari ne kudin da ya samu amma haka za su kwana cikin bakin ciki haka dabi'a sai ce a kowane lokaci haka idan musulmi ya nasara a komai a kowane mataki a kowane madafan iko za su kwana cikin bakin ciki da tashi hankali ko ba komai dan misalin abin da ya faru ainihin dan tsaka tsakin na harkokin siyasa ya isa misali ba wai dan muna goyon bayan siyasar ko a ko haka ko ba haka ba ba wannan ne manufa ba kawai dai manufar yadda suka fito suka zara takobi gar da gar akan kiyayya da kuma yakan musulunci ba gudu ba ja da baya to wannan ya kamata mutane su gane Allah ya gaya mana cewa abin da ke cikin cikin zukatan su ne kiyayya akbaru ya fi girma fiye da abin da suka bayyana sura ka ɗabi'a su kenan idan abin kirki ya sa musulmi su kwana cikin bakin ciki wan tuzibku saha'i ne sayyi'atin yafrahu biha idan kuma aka samu kari karyewar yaki aka je aka yaki musulmi suka sha wuya sai su ta furi yayi ai da ma mun ga musu ai zan dandan kudin su ai kaza kaza gashi nan an karyawa ne gashi nan ai wani ya ya mutu gashi nan an yi kaza an yi kaza haka za su ta gudidi suna gulman sahabban Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka idan aka je ba a samu ganima ba aka dawo cikin wahala haka idan aka yi kunci duk dai wani yayi ne da aka samu canjin rayuwa na sahabban Maulana Rasulullahi to za su ta manna shi da farin ciki shi ta kuma holo da wannan abin tsakanin su isu su to haka yake faruwa shi ma a wannan zamani duk lokacin da na bi samu wani musulmi ainihin zaka ji suna ta holo maras kyau zaka ji suna ta holo suna ta abin nan suna jin daɗi suna nuna murnarsu akan haka Allah ta'ala ke cewa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan har kuka yi hakuri akan halin da kuka tsinci kanku a ciki kuma kuka tsaya ma Allah kuka ji tsoron Allah in ji Allah to wannan makircin nasu na bayyana kiyayya akan abin alkhairin da ya same ku da bayyana farin ciki akan ainihin mummunan abu da ya same ku maras kyau wannan makircin ba zai cutar da ku da kowai ba kenan menene hanyar da zamu nasara akan mutanen nan tunda kullun su ba za su sauka akan wannan tuba ba shine Allah ta'ala ya ce hakuri da tsoron Allah as-sabr wa taqwa menene as-sabr shine mun karanta kwanaki tan akan matakan hakuri matakai uku ko as-sabr ala balaya was-sabr ala ta'atillahi was-sabr ala an tafil ma'asiya hakuri akan bala'i hakuri akan ainihin juriya a wurin bautan Allah sai hakuri akan ainihin barin sabon Allah madaukakin sarki hakuri akan bala'i yana da daraja ɗari kun ji Maulana Rasulullahi hakuri akan juriya wurin bin Allah yana da daraja ɗari shida hakuri akan barin sabon Allah yana da daraja ɗari tara in ji Maulana Muhammad Rasulullahi to da hakuri ake samun komai inna sabar ma'an nasar ko inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra duk lokacin da ainihin kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri to nasara za ta zo to bayan mataki na biyu kuma sai a takawa tsoron Allah kunci da wahala da yanayi kar ya saka saba ma Allah wai dan ka shiga ne yanzu ba na kukan talauci ba ana kuka ba kuɗi ko ana kukan ba abinci sai ka je kai sata shikenan kawai dan ka shiga ba abinci sai ka je ka sata kayan mutane dan babu kuɗi shikenan sai ka shiga fa wannan dan bawo kuɗi sai ka ainihin hanyoyi na ha'inci kala kala ka shiga baka ji tsoron Allah ba so da haka sakamakon halin da mutum suka ma ciki idan muka takarkare muka tsaya ma Allah muka kiyaye dokokin Allah harkokin kasuwa muka kiyaye harkokin noma muka kiyaye harkokin mu'amala komai muka tsaya ma Allah madaukakin sarki to Allah ta'ala yake cewa duk wannan makircin na karya nera da wannan makircin na ainihin ɗaukaka dala da ɓararraka neran nan da wannan makirci na zuka kuɗin zuwa haji da wannan makircin na zamba da tsadan kayan abinci da wannan makircin na ainihin sagegeduwa da rikon sakainan kashi wa arewa gaba ɗaya ko ce musulmi janarali da wannan makircin na ƙoƙarin ɗauke hedkwatan tarayya daga abuja ta koma lagos a cikinsu da wannan makircin na bin duk wasu madafan iko ga sunan muna gani ana kokarin karya su ta koma hannunsu wannan duk ba zai cutar da mu da komai ba in mun yi hakuri mun ba Allah amma idan muka rasa hakuri ko muka rasa kiyaye dokokin Allah to karya ya tabbata in ji Allah madaukakin sarki na fata Allah kai mana dauki daga gare ka na albarkar Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah bima ta'maluna muhit Allah ta'ala yake cewa shi a kewaye yake da duk abin da ke aikata Allah ya san duk inda suka nufa da duk inda za su je za su samu Allah a wurin Allah ta'ala zai karya su matakar mun yi ji hakuri ko mun bi kiyaye dokokin Allah Allah ka kiyaye mu
وإذ غدوت من أهلك تروع المؤمنين مقاعد للقتال الله سميع عليم Na'am an ce wannan aya ta sauka ne ainihin akan yakin Uhud ita kuma domin dalilin da yasa suka yi wancan ya madidin wa sahabban Annabi daga yakin Uhud ne da farkon yakin Uhud an yi nasara amma da ƙarshe tsakiyar yakin sai aka samu karewar yaki ƙarshe kuma nasara ta tabbata to dan karewar yakin da aka samu sai da suke ya madidi suke holo suke kaza kaza da sauransu daga cin abu ne shine Allah ta'ala ya ce to bari tuna maka ya rasulullahi yace wa izgadauta fatan lokacin da ka waya gari ya rasulullahi min ahlika daga cin ainihin iyalanka to bawwa almu'minina maqayid alqital lilqital kana nuna mu mu'minai anan wani zai tsaya anan wani zai mutu anan wani zai ainihin za a karya shi anan za a kashe wani kana nuna mu'minai sahabban annabi alaihi salatu wasallam cewa za a kashe wani anan anan za a kashe anan za a kaza anan za ma haka za ta kasance ya rasulullahi to wannan wani bangare ne na ainihin yakin Uhud Allah ta'ala ya dauko ke gaya ma da kuma wani jigisin na yakin ainihin Badar domin da hakan ya kasance yakin Badar Annabi alayhi salatu wasallam ya nuna mace ce anan za a kashe Abu Jahl anan za a kashe Utba anan za a kashe Walid anan za a kashe wani haka Annabi dinga nuna musu to shi ma yakin Uhud shi ma kwatan kwata haka Annabi zai dinga nuna musu shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu gaba alayhi salatu wasalam ka tuna lokacin da kai faru ya Rasulullah to menene hikimar kawo wannan na'am إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون tarihin kenan bayan an yakin Badar kamar yadda mun karanta ba sai mun nanata da yawa ba ko an yakin badar an yi nasara an kashe kafare saba'in an ribaci saba'in sun zama babbar sunan yaƙi an yi kaza to sai suka kullaci abin aransu abu sufwan abin da ya ce ba zai ci abinci mai kyau ba ga mutanen makka nan ƙurishawa nan sun taso mana da yaƙi kuma sun tunkaro uhudu mana sun kusa isowa menene shawara to abdullahi bin ubay bin salul sai hankalin sai tashi sai zarab kafa ba da shawara sai mike daga mu sai shi rasulullahi ai ba al'ada mu aini mu fita ne mu same su a udu ko ko mu zauna da manzala ya haka ne dan ya ga su wane ne masu hankali su wane ne yan iskan gari sai zarab sai mika hannu sai ce ya rasulullahi ai ba al'adar mu fita yaki ba mu ba ma taron mutane mu ai gwaraza ne kawai mu zauna a gida in sun zo sun same mu a cikin gari mata da yara su haɗa mu murkushe su in kuma ainihin suka ji labarin cewa ban fito ba za su zaci cewa muna da wani bakin shiri ne saboda haka za su juya yana gamar shi baki sai wani yaro matashi a yan madina sai daga hannu sai ce wannan maganan banza ne sai ce rasulullahi su suke kan karya mu muke kan gaskiya su fito har uhudu mu mu zauna a gida kamar wasu mata ai ba a san mu da tsoro ba ai mu fita mu je mu tunkare su a can kawai mu fita ai hada yaki ko mu je mu hada can annabi sallallahu alaihi wasallam sai shuru sai shiga gida ya fito bai ce ma wani Abdullahi shugaban munafiki komai ba bai ce ma wannan matashin komai ba kawai sai ga ya shiga gida ya shiga gida kawai sai ga ya fito da shirin yaki me yake nubi fita yaki malam daga nan kowa sai shirya aka shiru aka shiru aka fito Abdullahi bin Ubay bin Salulun sojoji dubu ne kacal a Madina da ƴan iskan da ƴan garin da wannan kirkin da na banzan ma'ana munafikan shi bin Salulun yana da zalla shi kadai akwai mutane ɗari uku munafikai a cikin garin Madina ba abin da za su yi sai abin da yake jin an ki daukan shawaran shi sai zabge mutane sama da ɗari uku nan a ciki kaf ba wanda ya shirya ka san suna da wani hanyar network na isar da zaƙo malam kamar waya eh cikakkun munafikai ne na inna lillahi ba taɓa yin shahararren munafikai a duniya kamar munafikan zamanin manzo Allah ba ba kuma za ka ƙara yi ba wallahi yanda ka ga irin wannan zamanin da ake ainihin abu da waya cikin minti goma tab kowa labari ya ishe shi haka kowa ya zauna a plan ɗin annabi sojoji guda dubu saura nawa ɗari bakwai na bala salatu wasalamu haka ya fito kalle su yake a tafi a ɗari bakwai nan ba su kyakkyawan takobba ba su kyakkyawan shiri ba su kyakkyawan dawaki ba su haka saboda yakin ya zo fuja na bala salatu wasalamu ya sa aka tafi aka tafi fagen daga to sarga isa uhudu ta madina annabi alayhi salatu wasallam da yazo shikenan sai ya tsara musu yaki sai sa abdullahi bin zubairin sai ba su plan sa'ad bin abi waqas da shi da abdullahi bin zubairin shi da ma shi sa'ad bin bin abi waqas dan harbin kifiya ne duk duniya ba sniper ake cewa ko menene eh sniper shooter an ce in ka wurga dutse idan ya harba kifiya zai fasa shi kai wurji da dutse haka to idan ya harba kifiya zai fasa dutsen haka bi ainihin sa'ad bin abi waqqas yake to abdullahi bin zubair sai annabi ya ce masa to yi plan din waɗannan sai aka ware mutane sun kai kusan kaman guda 100 sai aka haure su samu dutsen Uhud dutsen ana ganin gaba ana ganin baya mana dutsen yana ganin rundunar kafirai yana ganin rundunar musulmai inda suka hau kenan duk ta inda za a zo za su kai dauki kuma ga kifiyoyi a hannunsu da kwari da baka sai annabi ya ce a ce musu na ce ko an yi nasara ko mun yi nasara ko sun yi kasa sako kawai shi kenan Abdullah bin Zubairin ya ba su plan ya tsaya tare da su sai aka zo aka plan din yaki aka fara yaki a ƙasa su kuma suka tunkaro suna ganin sun zo da yawa sun kai dubu uku kaga sun ninka sahabbai kusan ninki uku da wani abu ba ga bane su raka wannan jinkan da alfaharin kuma sun zo da niyyar ɗaukar fasa ya riga ya taɓa zukatansu su kuma sabai suna jin karfi da karfin Allah aka fito aka fara aka fara kaman wasa cikin abin da bai kai minti biyu ba an kashe kafare sun kusa guda 70 kawai kaman wasa kawai aka kare nasara kaman yadda aka yi abada kawai sai ga musulmai sun yi nasara musulmai suke nasara shi kenan ake ta hulu ake ta hulu sai aka fara ɗiban ganima shine kuskuren farko to ashe a cikin mutanen akwai yan gugubu-gugubun munafukan da aka turo don ɓata gari Abdullahi bin Ubay bin Salulun ya dan cinno wasu nan bata gari ya cinna biyu ko uku sun hau dutse ya cinna yan gudan yan goma haka sun shigo cikin runduna to su suka ja wannan bala'i a cikin runduna su suka fara ɗiban ganima eh mun yi nasara mun yi nasara akwai shi ganima akwai shi ganima ko aka fara ɗiban ganima fara ɗiban ganima ke da wuya annabi yana kulkul yan fa yan dutse a shi akwai bara gurbin mutane uku biyu a ciki to a tunda an fara ɗiban ganima me muke jira mu sauka mu ɗibi ganima Abdullahi bin Zubair ya kakku sauka kakku sauka annabi ya ce ko mun yi nasara ko yi nasara kan mu kar mu sauka ina waɗannan muna bakan suka ja zuga akalla wannan ce kan dutse aka ja zuga kusan kashi bakwai bisa goma saba'in bisa ɗari kenan sun sauka sura ɗayan tsirarru an ce ba su kai ƙwaya goma ba Abdullahi ya ce shi yana nan ko a mutu ko a yare ba zai sauka ba shi kenan waɗannan suka tafi tsuu bayan sun tafi da kafare suka hango musulmai sun raja'a wurin ɗaukan ga wurin ɗiban ganima akwai khalil bin wadi lokacin bai musulunta ba shi kuma sai ce oke haka za a yi to dutsen muƙaddar kamar dutsen ne a nan ya ma kwatancen da zan yi muƙaddar dutsen ne wannan tebur ɗin na fata muna gane ba sahabban annabi alaihi salatu wassalamu suna ta nan su kuma kafare suna ta can shi kuma dutse yana tsakiya su kuma waɗannan suna kan dutse kaga za su ga yan nan za su ga yan nan to da aka buga yaƙi kamar daidai wurin kyamarar nan su kuma ainihin yan dutse sun sako sun je ɗiban ganima kafare na nan na fata mun gane da kalibin oli sai wani ishara sai aka datse gida biyu kafiran da suke nan sai rabi suka biyo ta nan rabi sai suka zago ta nan sai suka haɗa musulmai a tsakiyar kyamaran nan rabi sun zaga ta nan rabi kuma sun zago ta bayan dutse abdullahi bin zarin yana ganin sa sun zagayo amma ba hali su kwaya ne akan dutse su zagayo sun kai dubu ɗaya yaya me mutane ashirin da biyar za su yi ko goma ko sha ya za su yi kwari da bakansu guda nawa ne za su iya kashe dubu ɗaya ko sana shi zuwa hikin musulmai ba su ankara ba kawai sai suka ji kukan dawaki suna tsakiyar ɗiban ganiwa kawai suka ji kukan dawaki ta nan sun waiga za su biyo ta nan kawai suka ga an taro ta nan sai ga ainihin nan dawaki da takuba nan dawaki da masu kafin ka ce kawai kawai suka da tsakiya su ma take suka shahadantar da musulmai kusan guda saba'in cikin kiftawa da bismillah yaƙi kare bayan nan kowa it wanda ya samu ya gudu ya gudu wanda ya samu ya goce ya goce wanda ya buya buya kafin suka holo suka holo suka holo suka ci gaba a wannan yaƙi na kashe sayyidina hamza a wannan ne sayyidina hamza ya shahada shine mafi girman abin da taɓa zuciyar maulana rasulullahi sallallahu bayan nan haka sai suka fara ihu afikun fulan afikun muhammadin annabi na nan annabi sai ce kushu sai ce kutalin muhammadin an kashe muhammadu kaza kaza afikun ibn abi quhafa a can ku akwai abubakar sai annabi ce shi karkace ku wutila abu bakarin wutila a fi kuma bin haddab da aka zon kansa na umar kafin annabi ce ka yuri sai ce ana hayyin abubakar wa muhammadin ku ne ce da ni da annabin da kowa duk muna raye to sai suke turus na wali salatu wasalam bayan nan to da ya ga dai ya ga cewa fa yaki fa zai abu zai ci maza maza da sai karbar gama da kansa alayhi salatu wasalam annabi sai tashi ya fara cewa ilayya ilayya ya ibadallah ilayya ilayya ana nabiyullah kazib anabiyullah abdul muttalib ilayya ilayya ya ibadallah ni ce ku dawo ku dawo ku zo waje na ni fa ba ƙarya bane ni annabi ne ni dan abdul muttalib ne jin muryan annabi muhammadu sai zama kowa aka hura mai sabon rai kawai kawai sai jama'a kawai sai tashi Abbas an ce yana da wata murya katuwa duk sabe ba wani fishi murya sai manzo Allah shi yaka an ce murya tana kai kaman kilomita goma idan ya bude ta shi kuma ta manzo Allah tana kai kusan kilomita kusan tafi haka okay ta manzo Allah ne ce kai kilomita goma shi kuma tana kai kaman ba kilomita ba kai mil ta Abbas tana kai mil uku ta manzo Allah tana kai mil goma Abbasu haka ya bude muryar shi wannan gwajin gwarjin muryar ya dinga kiran sahabbai sai zama duk wanda ke yankin dutsen hudu kawai sai ji dutsen hudu kawai yana ansa murya wanda bana kiran sahabbai abin da zai baka mamaki wannan kiran kawai sai ya dawo kawai sai ga sahabbai rairas an jira sau an ce wani da kafa daya jini na zuba wani da hannu daya jini na zuba wani yayi haka jini na zuba mai tanan wani an cire mai kunni wani an cire mai hanci haka da takobi kafiran nan da suka waiga suka ga mai kafa ba kafa daya amma ga takobi ya tsaya kyam ba hannu ga takobi sai suka cika ya waɗannan mahaukata ne wallahi wallahi kawai karfa da bala'in gudu annabi ya ce to shi gina bisa karasa aka bisa karab karab karab karab aka mamaki na makewa karshe dai musulmai suka nasara a yaki har hakan da aka to wannan shine dan kaman dai a gurguje a daddatsa da da ko ba haka bane a daddatsa saboda yanayin lokaci to wannan yakin na Uhudu na daga cikin yakin da aka sha dadi da farko aka sha wuya tsakiya aka ƙara shan wuya kashi har yakin su da aka jima na Annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo a wannan yaki ne sarai bin abi waqasim ya nuna jarumtarsa haka annabi annabi kisan fidaka abi wa ummi ya sa'adu na ba da fansan babana da mamanka ya sa'adu idan ba manzo Allah ya faɗa wannan ba wai sai sa'adu bin abi waqas to da ka abi wa ummi ya sa'ad dan ta da balisla haka yake taba shi yace ilmihin jefin su yi musu kebau an ce idan yi haka yace duk wani mai mashi da kwari da baka me me kwarin tsinken ne kwari ko ko tsinken ne baka tsinken ne kwari duk ne kwari annabi ce zo zuba a cikin bakan sa'adu dukkan sahabbai kawai a zo shi in yi haka fiyat ba zai misak ba zai iya wurga guda biyar lokaci ɗaya ba wanda zai zai misak sai ya kashi an ce ya harba kifiya ta ku dubu a ranar shi kadai haka nabi yana dafa shi yana mace yana fita ka abi wa ya sa'adu to wannan shi ne abin da ya faru karshe dai musulmai suke nasara amma dai an kashe sayyidina hamza hamza ya yi shahada asdullahi daga nan ba lissalatu sun zo tsaye akan hanza ya damu ya ji damuwa ya ce to ya rantse shi kuma sai ya ɗauki fansan hanza da mutane saba'in sai ya daddatsa su ya yanka su Allah ta'ala sai ce sai rarraje ce a ba ruwanka wannan ya rasulullahi wannan ko wannan karka damu ba ruwanka ka tira hannunka ba naka bane ka san hikimar haka shi Allah ya san har ba ma wai mutanen Uhud ba har wanda ya kashe hamza sai ya musulunta to idan annabi ya ce sai ya ɗauki fansa gaga da aka ji musulunci Allah annabi na faɗa wannan Allah maza Allah ya Allah ya maza maza janye shi a baruwanka wannan baruwanka ba damuwar ka bane shi dai mun tura shi aljanna ko eh to sauran kuma ka kyale mu da su to wannan a takaice dalilin saukan wannan ayin kenan Allah ta'ala ya fara bada bayanin yadda tarkatarkar ta kasance kamar yadda ainihin ayan ta fara karantawa Allah ta'ala ke cewa iz hammat da'ifatan minkum ainihin lokacin to an ce waɗannan rukunan guda biyu akwai rukuni na farko akwai wasu ƙabilu guda biyu na mace sunan ƙabilun da suna da shin ƙabilun da suka ba da ƙarfi wa annabi alaihi wasallam to shi abdullahi bin ubay bin salul sai ya so ya ja hankalin waɗannan group din kamar yadda mutane sama da ɗari uku sun ki zuwa yaƙi ta ɓangaren shi to sai so ya zanye kafan waɗannan su ma waɗannan group din mutane group din guda biyu bani waye da bani waye guda biyu nake jin sunayen su ne na manta wasu ƙabilu daga cikin ƙabilun mutanen Madina Allah subhanahu wataala yake referencing da su a wannan ainihin faɗa to da a ce akwai banu harisata akwai banu harisa akwai banu salma yawwa banu harisa da banu salma su ne waɗannan ƙabilu guda biyu kowanne ya yi jeje sai abdullahi bin ubayy bin sulaiman sai ya so ya kaman bugi zuciyar su hana su zuwa idan banu harisata da banu salma ta bazu yau da ba je yakin uhud ba to kun abin da zai biyo baya akalla yanzu an bar annaba kwata kwata sojoji ba za su ci 300 ba za a je su gaba da gaba da sojoji 3000 kaga ai sai sai sai la haula gowa ga wani sai da kuma kudura Allah kawai ai ai badar na biyu to Allah subhanahu wataala sai ya karfafa zukatan waɗannan kabilu guda biyu sai suka gwasale Abdullahi bin Ubay bin Salulin suka ce su za su tafi sai zama shi mutanen ki saboda 300 a cikin sojoji dubu an zabge yan sojoji annabi su ci guda 700 ba su kuma dacin sun zo da guda 3000 to wannan shine abin da Allah ta'ala ke ga mana idan ma ta'ifata ne minkum an tafshala lokacin da ainihin ƙabilu rundunonin ƙabilu guda biyu rundunoni biyu na ƙabilu nan da bani salma da bani harasata suka so su rushe kansu wurin yaƙi mana su ki zuwa yaƙi saboda zugan abdullahi bin bin saloli wallahu waliyuhuma amma Allah sai jibanci lamarin su Allah sai karfafa zakatansu sai tsaya musu suka tsaya suka ce su za su je a yaki tare da su wala la yafaliyatawakkalul mu'minun mu'mine kullun suna dogaro da Allah ne Allah subhanahu wataala sai karfafe su daga nan kuma suka je yaki kuma suka samu lamba yabo a wurin Allah da wurin Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون to an ce bayan an dawo daga yakin ainihin uhudu sai dan gunaguni da dan tsegumi ai fara tashi daga wurin sabbin shiga musulunci wannan sai a to an ce mu ne da kan gaskiya kuma annabi na Allah ne to ya aka za a mana wannan ta'annuti lokaci dai duka dai aka shi sabayin ya kaza kaza kaza da sauransu shi kuma shi Abdullahi bin Ubay bin Sulaiman shi ya fara soko wannan tunanin a cikin zukatan ainihin abu sura ba kowa san shi wa a lokacin kowa ana ganin da annabi ne kawai ya san munafikai zalla kafin Allah ta'ala ya saukar da bara'a a musu wankan tsirara to duk an sha wuya da su sun ba mutane wai a wannan yanayi to da suka fara ainihin wannan tsurgudi din da sauransu Allah ta'ala shine sai ci a kun manta ne wa laqad nasrakum Allahu bi badarin kun manta ne Allah ya tamke ku a badar kun manta ne dan an samu matsala uhudu shine za ku dinga ganin guna guni ku dinga cewa kaza kaza ai uhudun ma ku kuka ja da ba ku sako daga dutse ba ai da yaki bai kari ba dubu kowa a shirye da yaki kayan ba Allah ba ta za a yi wannan abin ya samu nasara to Allah ta yake cewa kuna kaskantattu fattaqullaha la'allakum tashkurun ku gode ma Allah ku gode ma Allah ku gode ma Allah ku ji tsoron Allah tunda an taimake ku shekaran jiya da jiya to da yin an dan samu matsala ai jarabawa ne na Allah Allah yana rarrashin sahabban annabi Muhammadu ka da ma Allah ke rarrashin annabi su ma sahabbai san taka matakin da Allah zai rarrashe su ba don komai ba saboda kar zukatan munafikantan ya karya zukatan su to haka Allah ta'ala ya rarrashe su daga nan kuma sai hankalin su ya dawo jikin su ina ganin kamar kar mu shiga mun shiga kuma ba za mu fita da wuri ba ko da wanda za a shiga a nan ma wannan aya ne ma kamata mu tashi wani gaza su kuma Allah bi badar ita za mu tashi gobe insha Allah Allah samu gama lafiya samu shiga da imani Allah ya kar ainihin karba mana ibadun mu da farman Maulana Muhammad Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم سبقنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله